الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba 29 ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1438 daidai da 30 ga watan nuwamba shekara ta 2016 wannan shine kasan na 69 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin a ƙa'idar shi'a al-isnai a shari'a su'alun wa jawabun wallafan abdurrahman bin sa'ad bin ali ash-shasari Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi malam yana kawo mana bayanai dangane da aqidan yan shi'a na yau aqida na yan shi'a al-isna ashariya al-ja'fariyya shi'an su community iraki shi'an ta iran shi'an su zagzaki ta najeriya dangane da aƙidan shin wai gaske ne ƙur'ani mai girma littafi ne wanda aka canza shi littafi ne wanda aka birkiɗa shi littafi ne wanda ba shi ne littafin allah ba muka ji suna ta soki burutsu suna ƙoƙarin musa aƙidan amma kafin a je ko'ina sai abu sai ya bayyana ƙarar cikin maganarsu ko alƙalamin rubutunsu sun tabbatar da cewa wannan aƙida tabbatacciya ne a cikinsu haka ne abin da muke karanta ko Allah madaukin sarki ya ce make mu to malam yace al-fadiha ga abun kunya ma lakinna shekhu shi'atil yau babban malamin shi'a na wannan zamani allazi yuqall yuqab yulaqibunahu bil imam al-akbar wanda suke mallakabe da al-imam al-akbar mun gane wa ayatullahi al-uzma kuma suke mai lakabi da babbar ayar Allah za'imu hauzatul ilmiya shine babban jagoran matattarin ilimi eh marjuhal akbar kuma duk inda al'amari ya rikice masu na aƙida da iliminsu na shi'anci shine babban marji'insu abul qasim al-musawi al-hu'i qala ya ce innal ƙaula bin naskhi tilawa wai a ce wannan abin da ya zo cikin alkur'ani da akwai shi daga baya sai aka share tilawan aka bar hukuncin wannan maganan kanta ba mun karanta wani malamin su jiya ya faɗa haka ba ya ce to ka faɗi wannan maganan ma huwa bi ainihin ƙaula bi taharifi wal iskati shi ke tabbatar da an canza ƙur'anin kuma an ɗibo tsawon an zubar faɗin maganan tabbatar da akwai abin ne kaga shi wannan malaminsu ne marji'insu ne raddi da martani kaca-kaca yake ga duk wani wanda yake da wancan aƙidan cewa abin da suke faɗi ba fa daidai ba ne an gane wannan da kyau ko kura ta ci kura kenan su da kansu da ki junansu muna nan anan allah ya sa mu dace wannan alhu'i ya faɗi a cikin tafsirin shi mai suna albayan fi tafsirul qur'an a shafi na ɗari biyu da biyar siyanatul ƙur'an min tahrif a babin da ke bayani akan tare alƙur'ani daga canzawa naskut tilawa da kuma bayanin cewa wai an share tilawan ne an bar tsantsan maganar li abil qasim al musawi al khu'i na abul qasim al musawi al khu'i Allah ya kyauta mala yace wal firaq واضح والفرق واضح بين النسخ والتحريف bambanci a bayyane yake tsakanin abin da yake an share hukunci da kuma canzawa fattaharif min sun ilbashar shi taharif aikin mutum ne shi ke bankar abu ya canza shi daga yadda yake wa kada zammallahu fa'iluhu mai wannan aiki Allah maɗaukin sarki ya bayyana zargin shi da sukan shi kai tsaye wan nasakh shi ko naskhu min Allah ta'ala Allah ne yake qala Allah ta'ala Allah maɗaukin sarki ya faɗa cikin alkur'ani mai girma da cewa ma nan min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha ba wata aya da za mu share ta face sai mun zo da wacce tafi ta alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir in ba mu zo da wanda tafi ta ba za mu zo da irinta ko ko ba ku san Allah madaukakin sarki yana da iko akan abin da ya so yayi ba mun gane ashe naskh aiki ne na Allah tahrif shine aiki ne nawa na albashari kuma abin zargi ne wanda Allah madaukakin sarki ya hana wannan aya tace ta 106 cikin suratul baqara wa huwa la yastalzimu massa kitabullahi bi ayi hal in ya zama naskh ne kenan ba abin da ya taba littafin Allah tahrif shi ke shiga ya bata littafin Allah to kuma dan menene ku kuke cewa an canza littafin Allah an bata shi kuma kun ce ba tahrifi bane nasakh ne shine malamin su da kanshi yazo ya kafsa masa karo yaje ƙarya kuke haka take a cikin aqidan kuma haka za a batta Allah madaukin sarki ya kyauta wa sinfur rabi'un yaqul sunfi na hudu daga cikin waɗannan yan shi'a shi kuma cewa yake bi annal qur'anal mawjudu baina aidina ƙur'anin da ke nan yau a yanzu a hannunmu laisa fihe taharifin ba wani taharif lakin na huna ƙasun sai dai an rage shi abin da yake nufi ayoyin da suke hannunmu yanzu yadda suke zamanin annaba haka suke ba canza komi ba sai dai me an rage ne kudin da yadda aka bada ga sunan e waɗannan su ne amma ba su cika ba an cire kamar dubu biyu ko dubu uku a ciki kun bayyace wannan da kyau ko wanda aka bashin shi ya kai amma akwai ragewa to kaga wannan magana ita ma raddi ne ga wasu daga cin a'imma wanda suke kawo aya su ce ga yanda take a cikin qur'ani kuma ba haka take da yanda suka kawo ba kaga isu isu suna tafkawa sannan a lokaci dai suna me suna kuma warwarewa bid'a kenan na yau ta goge na anjima na anjima ta goge na shekarun jiya Allah shi kyauta kada sakatan minhu ma ya tasu bi wilayati amirul mu'minina alaihi salam suka ce ai duk an zubar da abin da yake banci ko ya zo da bayanin khalifancin amirul mu'minin sayyidina ali dan abi talib duk an zubar da wannan ka gane sai aka zo da tsaban alqur'anin da ake so a yau sai aka cire waɗancan wa kana al-aula an yu'nuna al-mabhas بالتنقيس الوحي أو يصرح بنزول الوحي الآخر وعدمه حتى لا يم... حتى لا يتمكن الكفار من تويه على الضعفاء العقول بأن في كتاب الله تعريفا بإتراف طائفة من المسلمين مالك وكان الأولى shine wannan maganar sai ke cewa abin da ya kamata ga malamansu an yi unonal bahas su koma su ƙara bincike bitin ƙaisar wahayi na wannan naƙasin da wahayi ya samu au yi sarrahu binu zulun wahayun ahar ko su komo ce kai jama'a ga wani wahayi na daban an samo shi wanda ba wannan ɗin ba shawara yake ba su wa adamuhu ko kuma su ce a'a ba wahayin hatta ya tamakkanul kufar don kar a ba kafirai dama minat tanwe su samu daman bata musulunci ala a fa'il uqul ga waɗanda suke da raunin hankali bi anna fi kitabillahi tahrifan a bazo a ce akwai canji cikin littafin Allah bi itirafi ta'ifatin minal muslimin ga wasu daga cikin musulmi sun yadda da Allah jama'a ba haka za a yi ba kun gano kun gano abin ko yanzu yana ba gida me shawara ko dai mu ce wani wahayi sabo ya sauka kuma in muka ce akwai wahayi sabo to dai da matsala amma dai maganan fitowa fili ana bayyana waɗannan manya-manyan aƙidan bai kamata ba saboda kakkafire su kaga wannan ma yana ɗan an hankali hankali amma still yana tabbatar da me ta harif ɗin ne amma tsoron me kakkafire su makale ma ta harif ɗin ya zama an ɓata alkur'ani to amma su da suke faɗin taharifin ɓata me suke yi gyara ƙur'ani suke koko ɓata shi suke yi jama kun ga abin da malai gaya mana na bida'a ko dan bid'a yana banna a cikin addini yana lalata sakon annabi amma har kullun dauka yake gyara yake yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a kullun dauka suke abin arziki suke Allah madaukin sarki ya kyauta ku duba littafin az-zari'a ila tasanifi shi'a a juz'i na uku shafi na 314 lamba hadis na 1151 at-ta'liq malai ce ga ƙarin haske ba sun gama nasu ba malai ce ga ƙarin bayani hazal ƙawul ka sabiƙihi ba ta sake zani ba wannan maganan kamar maganan da ta gabata ne mun gano wannan da kyau ko falaisa bidifa ba kariya suka kawo balta akidun karfafawa ne ma alawo ko ittiharifi bil qawl bin naqsihi ce wanda suka yi qur'ani bai cika ba suna ƙara karfafa aqidan su ne na cewa alqur'anin an rage shi ba shine daidai din ba har yau waɗanda suke kokarin kawo waɗannan maganganun da yaudarar musulmi cewa wai ai su sun yadda da alkur'ani alkur'ani littafi ne wanda ya cika bai da matsala wannan maganganun duk ƙarya suke fa gaya muku an gano wannan yanzu gashi manyan malaman su na zamani na yau suna ƙaryata su kuma suna musu abin da suke faɗi an gane suna ƙaryata su kuma suna musawa ita ƙarya ko duk yadda aka kokarin kare ta ba ta kai ba yanzu waɗanda suke rubuta waɗannan abubuwan sanda suke rubuta tsammaninsu ba za a gane su ba suna ganin sun yi bayanin da kowa ma ya gama gansuwa yadda suka yaudari kansu ɗauka suke yi za su iya yaudaran kowa jiyan da ake biji-biji da wusu-wusu da maganar kuma da duniya ta iya amsa kuma ta gamsu kuma ta amintu da abubuwan da suke faɗin ba fa daidai ba ne banda shirme ba abin da ke cikin maganganu al'umma annabi kuna fahimtar wannan Allah taimake mu mala ya ce wa simfin khamisun simfi na biyar daga cikin wannan malaman nasu ya kuli yana cewa bi annana nu'minu bi hadal qur'an al mawjud suka ce wai su sun yadda da wannan alqur'anin da ke hannun musulmi a yau wa laysa fihi naqsun wala ziyada ba ƙari ba rage ciki sun yadda على أننا معاشر الشيعة الإثنى عشرية ويسو إن شيئا نعترف بأن هناك قرآنا أما بسنا فدن سنا دون قرآن سابو كتبه الإمام علي عليه حسن أوكي شاوراش وي سيدنا علي ربوتاشي بيده الشريفة ده هنشي من درجة بعد أن فرغ من كفن رسول الله bayan ya gama samu annabi likafa ne wa tanfizu wa sayahu da zartar da wasiyan annabi walam yazal kullu imamin yahtafazu alaihi eh walam yazal kullu imamin yahtafazu alaihi duk imamin su wannan imami yana tsara alqur'ani ka wadi'atu ilaiha kaman wani irin tsaro ne ilahiyya tsaro ne da ajiya na Allah a hannun shi ila an zalla mahafuzan inda imamin mahadi har ya zama yanzu yana wajen mahadi alƙa'im wanda yake shine alƙa'im ajjalallahu ta'ala farajana bi zuhurihi Allah maɗaukakin sarki ya gaggauta fito mana shi da shi ya fito in ya fito ya fito da me ya zo na ƙura da ke hannunmu shi ne yanzu wannan magana kasan na ɗazi ya ce ina da ma a ci a rubuta wani wahayin ne haka to wani ya ɗauka ya ce an yi yana ina to ai so imamai suna tsare shi kamar wata ajiya ce ta Allah ba mai ganin shi to kenan al'ummomin da suka yi da su suka zamani da su duk sun mutu ba qur'ani hannunsu kenan to yanzu daga lokacin da shi ya shige cikin wannan sardabin zuwa yau to da me yake hukunci da me yake shari'a sama da shekara dubu ɗaya yanzu wannan yana tabbatar da ingancin ƙur'aninmu ne ko ko rushe ingancin shi Allah ya kyauta wannan magana ka duba littafinsu na 'yan shi'a mai suna al'islam ala zo'it tashayyo a shafi na 234 na al-hussein al-khurasani al-hussein al-khurasani Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu simali ce a ta'alik ga ta'aliki haza ƙaunin ya atarifu bihi ƙa'iluhu bi anna hunaka qur'anan akhar wannan maganan masu faɗin maganan suna ma tabbatar da ko wani qur'ani na daban wanda ba na Allah ba na'uzu billahi minal kufri wad dalal muna roƙon Allah ya tsare mu daga kafirci kuma ya tsare mu daga bata Allah ya kiyaye Allah kyauta shi'a ba musulunci bane shi'a ba addini bane wala ba si kama da addini ba ko musulunci kwata kwata Allah ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum